الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الله بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنا رجل رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا sha uku ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan April wata hudu kenan na bature shekara ta dubu ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi Isa alaihi salam. Ah, muna cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wala in qutiltu fi sabilillahi aw mutum la maghfiratu min allahi wa rahmatun khairu mimma yajma'un sai ma surutun nan Allah ya ce wala in qutiltu fi sabilillahi ya ku sabon manzan Allah sallallahu alaihi sallama da dai za a kashe ku fi sabilillahi a wajen yaki ai al-jihad a wajen jihadi kenan an mutu ko an mutu a wata kira'a ala jirashikum wato ko ku mutu akan gadan dadinku akan shimfidinku lamar jiratun ai wallahi shi Allah madaukakin sarki wato zai yi muku gafara ai ta ina da za ta yi kasancewa min Allah daga Allah zai zuno da ku na zunubin ku wa rahmatun da rama Allah ce hiyar jannatu wanda ita raman nan ita ce aljanna wa rahmati wa tiyar kulla shayi a Allah ya ce rama ta ta gane komai kulau na biyu kun min a kulau na biyu kun bi gairin min zalika ridwanillah خير مما يجمعون shine yafi alkhairi mimma yajma'una daga abin da kuke tarawa min ad-dunya wa wajiya daga abin duniya wa wajiya da abin da yake cikin ta wato ku mutu a bagen yaki a ko ku mutu a gida din ma Allah ya muku rahama wato ya zama an muku gafara an muku rahama a shi ne ya fi alkhairi da abin da za ku tara na duniya wato na karɓan wato na neman ganima ɗin nan da ahal odin suka yi shi ne Allah yake magana a nan na'am ولئن متم أو قتلتم لإلى الله لإلى الله تحشرون ولئن متم ومتم أو قتلتم لإلى الله توشرون wato hakika ko a kashe ku ko ku mutu haka kawai ba a wajen yaƙi ba ko a kashe ku a wajen yaƙi duk ɗaya ne gun Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma mana makomar ku za ta zama makoma ce zuwa ga zuwa ga Allah a dukkanin al'amura gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga Allah lillahi al'amuru min ƙablu wa min ba'adu. Dukkanin al'amari baki ɗaya yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala. Sannan a tashin matattu ga wanda aka kashe a wajen yaƙi da wanda ya mutu a gida, dukansu Allah ne zai tashe su domin a Allah shi yake da ikon kashe kashewa kuma shi yake da ikon rayawa kuma idan ya kashe din kuma shi yake tayarwa jini ya wajitu wa ilayhi turja'una Allah shi ne mai kashewa kuma shi ne mai rayawa kuma komai a ga Allah yake komawa subhanahu wata'ala idza mitu aw qutiltum fal hasharatu ila Allah tabaaraka wa ta'ala idan an kashe ku ko kun mutu a gida gaba ɗaya komawa ko tashi zuwa ga Allah ne madaukakin sarki al'ibadu ala a ƙasa ne wato ita ibada ko kuma bayan Allah sun kasu kashi-kashi akwai wanda manya abudullah kamfan lillahi akwai wanda yake bautar Allah amma shi abin da yake sa yake bautar Allah yana tsoron wuta ne kar Allah ya sa shi a wuta ma kun fi sakar qalu lakakum min al-musallin to wani yana yin wannan ne yana yin bautar Allah ne yana ibada dan kar a sa shi a wuta wa man ya'budu Allah rahmatan bi jannatihi akwai kuma wanda yake bautar Allah amma shi bautar yana yi ne ragabatan bi bi jannatihi ai yana yi ne yana bautar Allah ne don ya samu aljantar Allah. Akwai daga cikin bayi kuma man yi abudullah muhabbatan fihi. Akwai wanda yake bautar Allah shi kuma wannan yana yi ne don me don ƙaunarsa da Allah madaukakin sarki. A baka an gaya mana wa minan nasi man yaqulu a wa minan nasi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق wannan kenan wanda duniya kawai ya sa a gaba akwai kuma wanda yake cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai kuma wanda yake a wanda shi kuma zai zama wato yana yin bauta ne ko kuma yana neman a yardar Allah ne kawai wato ba baya maganar duniya kuma baya maganar wani abin da ma zai samu a lahira. Ifti ga amardatilla, wa minan nasi man yashari na sauti ga amardatilla. A cikin mutane akwai wanda shi ya ba da ransa ne yana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kullum asharat ilayhi aya. Dukkan su wannan ayar duka ta yi musu duka ta musu ishara Allah ne ya abudu dan la kofar min nari su ne falahun maghfiratu wannan ayar da muka karanta wadda ta ce a wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum aw mittum aw takra'a ko aw muttum la maghfiratun min allahi wa rahmatun khairun mimma yajma'una to wannan ayar duka ta tattara wayannan bangarori guda hudu guda uku akwai wanda yake bautar Allah dan tsoron wuta kar Allah ta shi a wuta akwai wanda yake bautar Allah don ya samu aljanna akwai wanda yake bautar Allah shi kuma bautarsa yana yi ne don ne don ya samu yardar Allah ƙaunarsa da Allah to shi ne shekul islam yake cewa duka wannan ayar ta raba mu Allah ne ya abudu na Allah kawai min nari wanda suke bautar Allah don tsoron wuta su ne aka ce falamun magafiratun an gabarta musu wanda ne ya abudu na Allah ragabatar fil jannati wanda kuma suke bautar Allah san a ba su aljanna shi ne ta ce wa rahamatu da khairu lahum mimma mimma yajma'una wajadul wajadul jannata allati hiya rahmatul lahi tabaaraka wa ta'ala sun samu aljanna din da ita ce rahama din wallazina ya'buduna allaha muhabbatan fihi su kuma wanda suke bautar Allah dan soyayyar su ga Allah sai aka ce ila allahi tusharuna su kuma za su koma ne wato za su tashi ne zuwa ga wato wato lamarin zai koma hannun Allah subhanahu wata'ala na'am فبما رحمة من الله لنت لهم نعم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر نعم فاذا اصلت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا عزمت وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه وتعالى yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ma rahmatun min Allah ai ba dan rahama da Allah ba ko da ramar Allah ne ya Rasulullah linta lahum ka zama sassauka a gare su malaman larabci suna cewa wai kullai yin aljanibi wato habba wato a allinu a larabci shi ne sassauƙan hali mutum ya zama yana da sassauƙan hali wato shi ne allinu a larabci ai in ka kal- in ka karanta da ƙarja kun za ka ji Allah yana faɗa da ƙarja kun rasulun bin anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina bi ra'ufur rahim shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ga bayinsa ga mutanensa wato mai sassauƙan hali ne littalan ai sahalatul akhlaq sahalat akhlaquka lil muslimina rahmatan min Allah wato halinka yayi sauki ya rasulullah dan ya zama ne dan ya zama wato rahama ce ga Allah yayi wa bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya zama mai sassauƙan hali yadda annabin nan yake da daraja yadda yake da martaba yadda yake da isa yadda yake da ɗaukaka yadda yake da matsayi a wajen Allah amma sai ka ganshi a cikin mutanensa haka ba za ka bambance shi wato bai da ba a masa wani makani na wurin zama ba zai zo ya shiga cikin mutanensa ya zauna haifarsa sai kawai take bambanta shi da mutanensa sallallahu alaihi wasallama ai wannan rahama ce gare mu ga kuma su sahabban annabi da suka samu wannan idan kuka kalla masu mulkin duniya haka ne in gwamna zai zo waje ko shugaban ƙasa ko da kafin ya ƙara so ne kujerar da zai zauna kawai tana bamban za ta nuna maka cewa wannan kujerar wani ne haka ne amma manzo Allah yana yawo da su abubakar a cikin gari ba tare da bodyguard ko wani mai tsaro ba wanda kuma shi da ya so mala'iku ne ba suke masa rakiya sallallahu alaihi wasallam girgije ya masa lema mala'iku su yi masa rakiya inda za su bayyana a bayyana su kun ga an ina ga zai zama kusanto annabi ma zai yi wahala to amma saboda ne saboda rahamar Allah duk yadda yake da girma din nan da isa sallallahu alaihi wasallam gashi ana gaya mana za mu karanta a gaba nan laƙar mannan la'alal muminina iz ba ta fihim rasulan iz ba ta fihim rasulan an aiko musu wani babban manzo mai daraja mai girma a cikin su waye muhammadu rasulullah amma a haka sai ya zama cikin mutanensa har ma sukan je a yi maciya a gidan annabi har sukan je su yi maciya sahabbai a je a haɗu a gidan annabi a ci abinci a je gona ko ba ta bane ba su an faɗa suna faɗa laula ursila alaihi malakun ko sai kuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun a cikin suratul furqani ai suna faɗa a inda wannan annabi ne ya kamata da mu ga mala'ikun da ake magana su dinga sura su zama suna tafiya a bayansa kuma ya yake zuwa kasuwa ya yake zuwa gona yake zuwa kasuwa ai wannan ba bai nuna mutum mai daraja to daraja ce ka samu ɗaukaka kuma ya zama kai daidai da mutanenka wannan hali ne mai kyau ma'ana in mutum Allah ya masa wata baiwa ba ya zama yana jin kai yana jin cewa a cikin mutanensa shi ya fi su ko ya fi su daraja ko ya fi su ɗaukaka saboda wata baiwar da Allah ya masa ba shi faɗan adam yana zuwa duniya ne ko fan bai da shi haka ne kowa yana zuwa duniya ne ko rigar da ba tare da ko rigar sawa ba mana lokacin da zaka to daga inda zaka to ka shigo duniya ba a za a haɗo ka da akwati ba ne akwatin kayan da kamar da mutum zai yi tafiya eh mutum zai tafiya zai je bauchi ko zai je wani gari an za ta shi da yadda ka ko na kayansa ko sun mutum zai ga wannan tafiya ce ma mai tsawo wasu mai wala shekara tamanin ko za shekara ɗari ko za shekara hamsin ko za yi wasu shekaru amma za ka zo ne ko wandan sawa ba ka da shi haka za ka zo wannan garin duk abin da ka samu a nan ɗin ka samu Tuma wani gadara za ka yi kuma, wanda baka zo da komai ba, za abin da ka samu kayan Allah ne, so da ka babu idan mutum mai hankali ne, inna mara hayatun duniya laihun walahun, rayuwar duniya ba ta wuce kawai wasa ne da wasanni da Allah, kamar drama ne kawai rayuwar duniya. Kuma haka abun yake, yanzu ka samu dattijo mai shekara kamar tamanin. sai ka yana cewa wallahi kwanan nan aka yi kaza kaza kaza kuma shekarun sai da sun kai wajen hamsin ko arba'in da wani abu haka ne ki kwanan nan ba da wurin nan kaza da kaza da kaza sai a ga mun kamar jiya to haka rayuwar duniya take gaba ɗaya abun ba wani ba wani mai tsawo bane ba wani mai tsawo bane mutum ya tara shekaru ya tara shekaru amma sai dinga ganin wasu abubuwa wanda aka yi su da jimawa sai dinga ganin kamar yau aka yi abin duka a haɗe yake ku ɗaya da rayuwar da mutuwar duka ba wani ba wani ɗaukan lokaci za a yi ba ga nan kwanan lahira wa inna yau mai inda rabe ka alfi sanatin min mata wudu shekara dubu hamsin duniya shi ne wuni da yan lahira saboda haka ba wani abu bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya mana fa bi ma rahmatin min Allah da rahmar Allah ne linta lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama mai tsaffan hali ai sarat akhlaquka lil muslimina rahmatan min Allah da ala nabi sallallahu alaihi wasallama ayyinan layyinan kuma ma imam al-fadl ai gashi yana cewa bazata bazata bizakal kharqa lilan wa shiddatin wato manzalla a wani wurin ya kasance mai saukin hali mai saukin hali kwarai kwarai kwarai da gaske sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai sauƙin hali mai sauƙin mu'amala mu'amalarsa da matansa abun burgewa kwarai da gaske zai zauna da mata ya yi hira da su ya yi furaha da matansa sallallahu alaihi sallama idan ya fito waje wajen sahabbansa haka yake zai zauna cikin su abubakar su umar su aliyu sai na usman abdurrahman bin auf da dukkanin sahabbai yana cikin su a cikin su yake kowace irin mu'amala ba tare da bambancewa ba kayansa na sawa bai fi kayansu ba, takalmin da yake sawa bai fi nasu ba, kula ko rawanin da yake sa tikiri ɗaya ne sallallahu alaihi sallama, da su yake kaiwa da su yake komowa. Ba tare ba irin masu mulkin yanzu na duniya ba, a zo a tsantsare a kawo masu tsaro da mota daban da dai sauran wasu abubuwa wanda yake ta nuna bambanci bambancin masu mulki din sallallahu alaihi sallama. ولو كنت فرزا سيء الخلق ka kasance mai kaushin hali galizar kalbi da ka kasance mai kaushin zuciya da yawan fada jafiyan fa'agalar sarau wato lamfarsu latafirru min haulika ai da ka kasance mai tsanani mai kaushin hali ya rasu lalla sallallahu alaihi sallam aina sun wace da ba za su bi ka ba da ba za su zauna kusa da kai ba amma yana daga cikin hikima na tara al'umma ya zama jagora ya zama mai saukin hali kuma damuwar mutanensa ya ta zama damuwarsa ina ba ta an gane damuwar jagora wanda yake shugaba damuwarsa ta zama damuwar mutanensa ta zama damuwarsa wato idan mutanensa suna cikin bala'i da damuwa ya fi su nuna damuwa idan suna cikin farin ciki ya taya su farin ciki ya nuna ya fi su jin farin ciki da samun wannan alkhairi in suna cikin rashin lafiya ya nuna raɗaɗin da yake ji na rashin lafiyarsu ya fi ma wata suke ji wannan yana sawa jagora ya tara al'umma amma duk jagoran da ya zama damuwarsa shi buƙatar kansa kawai ya sani to zai samu matsala zai samu matsala ba ruwanka da mutane ba ruwanka da halin da suke ciki don yunwa da fatara da matsaloli sai lokacin zaɓe ya zo sai a dinga ganin ka kana shiga lungu da ƙauye lungu da sabo wallahi ku yi haƙuri kaza kaza ni masoyin ku ne ni kaza ni kaza ni kaza ni kaza yana maganganu bayan an ci zaɓe kuma shi kenan ba za ka sake ganin sa ba sai kuma in ya sake lokacin da zai nemi ƙuri'a lokacin kuma zai sake dawa da waccar sifa ya za a yi ku zaɓe ya za a zaɓe shi eh saboda mutane za su gane damuwarsa ce kawai a gabansa damuwarsa ya mulki amma duk shugaban da in an yi mutuwa maza maza shi ne sahun farko wajen jana'iza bayan an yi jana'iza zai dawo ya zo ya muku ta'aziyya idan wani wani bai da lafiya wani cuta ya kama mai girma da general hospital ba za su iya ba ko medical center ba za su iya ba sai an kai shi waje ko an je ko an sai an kai shi national hospital abuja zai ɗauka wainiya ya ba da kuɗi ya ce ga wannan a je a yi jinya idan wani ne ya shiga wata damuwa ko abin da ya shafi harkar abin da ya shafi matsala na ko an yi wa wani tata ko an yi wa wani gobara zai kawo gudunmuwa ya baya ko ruwa ya bata gonakin a mutane misali ruwa ya zo ya ci gonaki zai zo ya bada gudunmuwa duk abin da ya shafi al'umma yana ciki wallahi dole ku ji wannan shugaba ana yabansa ko ba ka ba amma in zama damuwar ka ce kawai damuwa kuma ba wai shugaba sai na yan siyasa kawai ba ko na addini ana samun irin wannan ya zama kawai lokacin da za a yi wata hidima ne yake da damuwa da kai in ba wannan ba za ka ji labarin sa ba zai ba za ka ji duriyarsa ba sai in bukatar sa ta taso to wannan shugabancin yana da rauni sosai kuma mai wannan ba zai samu a goyon bayan mutanensa da kyau ba. Lafar duniya haulika, Allah ya ce wa tsarfir lawon, Ubangiji su mana wata ala yake cewa kai musu gafara a zunuban wato a yi musu abuwa wa shawirhum sannan ya rasu lalla kai shawara da su. A yi shawara da su. shugaba wannan ayar tana magana ne akan shugabanci da wanda suke jagorancin al'umma wa shawirhum fil amri ka shawarce su a cikin al'amura kuma haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam zai ce yaya kuka gani ko maganar yakin ai ya tambaye su ne za mu tsaya za mu tsaya ne su shigo su same mu ko kuma za mu fitar ne kuka gani ka ce ya Rasulallah ka fitar da mu zuwa ga makiyan Allah sannan aka fi suka fita zuwa wannan dutsen Uhud har aka yi yakin da aka yi to shawara ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya abu shi daya tattare da akwai mai hankali da ya kai manzo Allah akwai mai tunani da hangen nesa da sanin ya kamata da sanin abin da zai je kai ya kawo irin annabi Muhammad akwai jama to ai tun da aka halarci duniya Allah bai taɓa yin wani abin kirki wa wani da ya kai na annabi ba in sai wannan abun abin kirki ne abin da za a yabi abin ne to na annabi ya fi yawa a kan na kowaye na manzo Allah ya fi yawa saboda haka ya fi kowa tunani ya fi kowa basira ya fi kowa hikima ya fi kowa sanin ya kamata ya fi kowa sanin idan an yi kaza kaza ne zai faru amma Allah ya ce masa wa shawirhum fil amri in za a yi abu a yi shawara ya rasulullah ka shawarci saboda ne ana so a haɗa mu'amalar kada ya zama a samu bambanci tsakanin shugaba da wanda yake da mutanensa kada ya zama shi shugaba yana can wani gefe ne yana wani yana wani ɗaki ko yana can wata kujera a can wani nesa su mabiya suna can wani guri nesa in za a zo in za a zo wajen sai ana ta fargaba ana ta tsoro ana ta tunanin ya za a yi a cikin kare shi ma da magana wannan shugabancin zai kare da wuri gaskiya ina ba ta an gane a shugaba a same shi a cikin mutanensa wani lokaci ya zama ya take da mutanensa kamar ma inda za a zo a tambaya a kasa gane waye ne shugaban sai an yi tambaya ba laifi shugaba wani lokaci ya tashi ya tsaya ya jajirce kamar yadda a cikin ayar zamu zo wannan nan gaba ya jajirce in wani abu ya taso ya kawai ya nuna girman shugabanci ya tattar amma kar shugaba ya zama mai kaushin hali mai matsawa mutanensa to in ka zama haka ba shugabanci kake yi ba akwai bambanci da shugabanci da mulki mulki kake yi mulki kake yi saboda haka a nan har yanzu karatu da ke cikin wannan aya yana nuna irin abin da muke yawan faɗa ko yaushe cewa akwai ayoyi ko wasu abubuwa da suke kasancewa wanda a zahirin zai ga kamar akwai wani abu na taba darajar manzo Allah amma a batiniya an ga kalli abin da kyau kaje ga karatu ne a ciki idan ba haka ba ya za ce annabi ya shawara ana so a koya wa shugabanni su shawara ne kawai amma akwai wanda za su zona da manzo Allah su faɗi wani abu da zai fi na annabi tasiri su zai yi ba babu to shi manzo Allah bai da buƙatar shawara a wurin wani to wannan ayar sai zama alkitabu linnabi wal muradu li ummati sai ta ce zama kamar haka to irin ire-iren waɗannan ayoyi za ka ga suna magana a ce annabi yayi shawara manzo Allah yayi shawara ba wai ana nufi kai tsaye da manzo Allah bane ko kuma koda da annabin ne alayhi salam saboda abin da ya faru akan maganar yaki to ana magana ne dai da sauran shugabanni magana ake akan shugabanni su zama masu ne shawari da mutanensu sannan sun ne yawan shawara duk wanda yake yawan shawara ba jama'ar musulmi al'amarinsa ba zai lalace ba a ya kama hausa suka ce ko wanda yake shawara wai al'umma hausa suka ce mai shawara asirinsa baya menene wato wato wato sirrinsa ba zai ɓuya ba amma kuma aikinsa ba zai lalace ba sai mai shawara duk abin da za ka iya zama kana da wani mutum amintacce abokinka ko ɗan uwanka wanda duk abin da za ka yi sai ka same shi ko tattauna wani ni ina ga ina cikin halin kaza ko zan yi kaza zan yi kaza yaya ka gani ne ke gaskiya ni ina ga an yi kaza an yi kaza kamar shi zai fi haka ne eh to ina ga a yi kaza tattaunawa da shi zai ba abin mafuta wannan umarni ne na manzan umarni ne na Allah subhanahu wataala duk abin da za a yi a yi shawara musamman shugabanni amma shugabannin yanzu suna shawarin za su ɗau SA da BA duka wannan ba abokan shawara special SA abin da ake nufi da SA special advisor advisor ne ba da shawara ko ba ka wani wani abin turanci na rama yawa advisor shawara advice shawara advisor ne ba da shawara to sa special advisor amma wani za a ba shi sa din yana karɓar allowance ko salari amma har a gama gwamnati bai sadu da mai girma gwamna ba ana kama gwamnati har a gama mataɗi suka yi magana ba kuma ya ba da shawari eh yau na musamman duk an ce special akwai ssa ma senior special advisor ne amma har a kama gwamnati ba za su haɗu da mai girma kaza ko gwamna ko mai girma shugaban kasa ba kuma an ce shi ne ba da shawara ne to yake ba Allah alam ko dabbobi yake ba wa shawara ko aljanu Allah alam kuma ce bar shawara su a dinga shugabanni su dinga karɓar shawarwari kuma irin wannan da masu mulkinmu za su gane a saurara da kyau da za su gane misali yanzu a ce mu ɗau jihar mu ta gombe jihar mu ta gombe muna da a kansiloli a bangaren hukuma kenan muna da kansiloli muna da ciyamomi muna da gwamna misali a ce gwamna kowace local government zai yi wani ofis a cikin unguwa misali mu ɗau gombe local government tun da ita ba ta da yawa ina kamar nan unguwar ma ba bambaro ka gan bambari ko nan akwa ne misali eh, a samu cikin unguwannin nan na cikin gari ko tudun wada ko zai kada bari ko ma da wata unguwa sai mai girma gwamna ya gina wani ofis a gyara ofis din ya zama kamar hall zai iya ɗaukar kamar mutum ɗari ko ƙasa da haka kaɗan ko sama da haka kaɗan wannan ofis din alal aƙalli a wata a wata zai zo ya zauna a wannan wajen akalla ya samu kamar awa biyar a ba wa talakawa dama a bude a taje su kar wani ya shigo da makami su shigo su tattauna da mai girma gwamna akan matsalar akan matsalar lokal gamban dinsu ya zo da abin rubutu ya rubuta ina ba ta gani a ba wa kowa dama ya zo ya gagon a bude kujeti don wurin kun kofa ne a bude a iya adadin abin da jama'a za su ɗauka ko kuma a duba malaman unguwa manya da manyan unguwa da masu masu ilimi da yan boko a yi list sai a zo a zauna da shi matsala ce kawai ta gwamnati local government misali zai tattauna ne akan matsalar gwamnati local government akalla a samu kamar awa biyar yanzu ko gansu su ma kuma su ji matsalar da yake ciki akan mulkin da yake kai mai yiwa za ka tarar da mai mulki yana kan wani abu yana cikin wani abu mai nauyi wanda al'umma ba su sani ba suna san yadda suna zagin sa ko ba ka ba jama'a suna san yadda suna zage zage amma su ba san a ƙarƙashin abu akwai matsala ba to ya zauna da su a samu wannan aure a kawo ruwan sha a sha inda ɗan dama an gane da ya ko ko da ƙarasa yawwa a ɗan karya ko? na? da yawa to wanda ke kashi kar kuma gane sosai ɗan yi hidima shi kenan sai wani lokar gama ɗin kuma wani wata ko wani lokaci da Allah jama'a in ana wannan masu mulki za su yi nisa da talakawa ba za su yi nisa da su ba domin wata maganar kai kana can mahausu kana ofis ɗinka kana gamma house ko in ka fito kuma kana wannan black magic ne ne wannan gifting ba za ka san me ake ciki wani abu ko ba ka ba jama'a ba za ka san me yake tafiya ba sannan ba lallai ne duk lokacin da kaga jagora wanda suke kewaye da shi ya sa manzala ya ce a wanda Allah wato Allah yana neman shugaba da alheri sai haɗa shi da wazirai nawa na gari sai haɗa shi da wazirai na gari sai haɗa shi da wazirai na gari ba lallai ne waɗanda suke kewaye da kai ya zama suna gaya maka gaskiya ba su za su dinga gaya maka abin da ya dace da abu za su fahimce ka ne sai su dinga gaya maka abin da kake so abin da ra'ayin ka yake saboda me suna karɓar salari a ƙarshen wata in suka fiye yawan matsala za su samu matsala ko ba daidai nake faɗa ba ne in ya zama kullum zai zai faɗi gaskiya ne ya tafi gobe da wata rana in ya tafi zai ji sanarwa zai ji press release an sauke shi an kawo ransa amma wayan nan su ba buƙatun gaske da shi ba ka karɓan komai ba su da salari ba su da alamun ka bude musu dama in su za su gaya maka gaskiya abin da aka iya ɓoye maka wala za su bayyana idan ana haka wallahi da ba mu samu matsalolin da wasu matsalolin da ya sauki jama'ar musulmi gaskiyar magana ce in shugaban kasa ne ya zama ya yi ofis a kowace jiha wannan ofis ne na shugaban kasa ofis ne na shugaban kasa akalla zai zo a wata biyar ko a wata shida zai zo ko a watanni uku zai zo wannan jihar za a tara manyan sarakuna da manya-manyan malamai da masu hali da wasu daga cikin talakawa a buɗe ƙofar shugaban ƙasa ranar a wannan jihar zai wuni. Wuninsa a wannan jihar ne, ba ya zo buɗe aiki ba, ya zo buɗe titi ko ya zo buɗe wani asibiti ba shi ne damuwa ba. Talakawa ne suka zaɓe ka kuma ya kamata ya zama kana kusa da su. Sai na Umar shi ne shugaban majalisar ɗinkin duniya ne na musulmai. ba magana shugaban kasa yake yi ba amma cikin dare yake fita yake jin koke-koken al'ummarsa ya kallace ya ji me ake cewa game da mulkin sannan sai na umar radiyallahu anhu in ya ji labari ya ji labari ya ji wasu sai umar ka tsawo to ya dawo sai ya gyara ya gyara abin da ya san an samu matsala sai ya gyara wannan shi ya kamace mu a wannan ƙasar tamu Najeriya muna ba da wannan shawarar shugabannin ƙasa su gina kowace jiha su gina ofis ɗinsu a wannan jihar aƙalla a wata biyu ko uku za su zo su su wuni da 'yan jihar su ji damuwarsu wata wani wani wata ɗin ko wani wata ko wasu watannin wata jihar kuma za a je a yi wannan haka shi ma ciyaman na lokal gamma zai gina ofis ɗinsa a unguwa-unguwa ai a wardrobe kenan ba zai ba mai lokal gamma zai gina ofis ɗinsa a wardrobe ɗin da yake mulka sati biyu ko wata zai zo wannan wardin a tara masa mutane a cire maganar kuɗi ana magana yadda za a gyara ƙasar ne ana so a yi gyaran ƙasa yadda za a gyara al'amura su daidaita ya zo na ji wallahi wani idan ya miƙe ya ba da wata shawarar kwaya ɗaya har mulkin ya ƙare in an bi sai an yi nasara wallahi ita kadai ta ita har mulkin ya ƙare in an ba wani dama ya tashi ya miƙe ya tsaya ya yi maganganu ya ba shi ke nan an samu mafita domin al'umma da kake ganin su kowa ta bai wanda Allah ya masa amma an tattara abu mu ɗaya tsakanin mu da su sai jiniya kowa ka bane tsakanin mu da su sai jiniya sai kallon su a titi kawai sun wuce sun dawo sai a titi sai a kallo kuma kai ba wai kiyayya kake ba kai damuwa yadda za a gyara kasa kuma kana da shawari kana so ka faɗi magana ba in da ya zaka ka faɗa to amma mu da irin wannan irin wannan damammakin sai ka ga annan wani zai zo ba da wata shawara sai dai amfani saboda ka shawara umarni ne na Allah a wurin shi wa gabanin su karɓi shawarwari karɓi shawarwari abin da ya shafi lamarin ƙasa a lamarin hanya tituna da ake da su na Najeriya da a ce za a yi wani abu misali yanzu a ƙasara yanzu a ce ni da nake maganar nan ina gaban shugaban ƙasa ne to da akwai shawarar da zan bayar misali titunan Najeriya duk sun samu matsala inda za ka bi tafiya ɗaya biyu kilomita goma goma sha biyar wasu duk sun samu damuwa duk an yi kokari an gyara wasu to amma daga hawan gwamnatin da wani abu suka yi ce to akwai manyan yan kasuwa a Najeriya manyan manyan yan kasuwa sanannu misali a arewa muna da su a kudu muna da su in ka dau dangote a arewa irin su buwa manyan manyan attajirai ne suna daga cikin masu kuɗi a Afirka masu arziki a Afirka misali sai a ce to yanzu ku ku zo ku maimakon maganar a fulawa da da siga da kuke kuke ba laifi a cigaba da yi amma ga wani aiki da zai taimaki kasa muna so duk hanyoyin da suka samu matsala a Najeriya ku gyara mana su a adadin shekara kaza amma ku sa tolgate tsakanin kowace jiha da kowace jiha duk hanyar duk motar da za ta wuce in babbar mota ce naira kaza da rasit da komai in karamar mota ne naira kaza misali in zan je Kano daga Gombe zan shiga Dori uku in karamar mota ne ce za a biya ɗari biyu ko ɗari biyar ma misali ko wani tollgate duk inda yake tsakanin jiha da jiha za a sa tollgate idan da za su yi wannan gyaran titin ba zai wala ba don bai shiga cikin maganar kudin ƙasa ba haka ne za a gyara cikin asalin lokaci kuma za su mai da kudin su har su samu riba dama yin kasuwa ne to sai su zuba hannun jari a nan sai samu riba mun yi sa'ar mun rage wasu matsaloli kamar haka maganar yawan accident don mafi yawan hatsari da ake yi matsala ne na hanya kokarin kaucewa rami da rami mai zuki ya kaucewa rami shi ma sai ya je ya sai ga an ji an haɗu da wanda yake zuwa wannan kenan na biyu yawan abin da ya shafi bacin mota yana da gaske abin da yake yawan lalata abin hawa gargada da kada kirami zuwa an jimawa ta ya kafin shi kaza ya balle kaza to in an ce an gyara hanyoyin kasa zai magance waɗannan matsalolin da yawa kun ga to ire-iren wayannan shawarwari akwai wayanda suke da fikirorin da in za su ba da shawari za su ba da shawari masu ma'ana ma'ana ma'ana wanda za su kawo mana sauƙin al'amura a Najeriya to amma ta yaya abin da Allah ya gaya mana shi ne ne wa shawurhum fil amri a yi shawara da mutane a cikin al'amari an gaya wa manzan Allah amma kuma ana gaya wa duniya ne domin annabi kan shi baya bukatar shawari a wurin wani gaskiya daman ai gazawa ne ko yake sawa na kasa gane mafita ne sai ce to ya lami to manzan Allah akwai wanda akwai mai hankalin da ya kai annabi Muhammadu akwai mai tunani da hangen nesa da kaifin basirar da ya kai manzan Allah to bai bukatar hankalin wani a cikin hankalin annabi sai dai mu nemi sai dai mu nemi wato baiwar manzan Allah a cikin hankulan mu kuma shine irin wannan da muke karantawa wannan ana yi ne da shugabanni wa shawarin fil amri fi sha'anika min al-harbi aw tadhiban li quludi wa liyasta'inu bika wa kana sallallahu alaihi wasallam kathir al-mushawarat lahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yawan shawara ne ga sahabban sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bai za a zamta, Allah in za'i ma turi ruba da mushawarati. Idan ka yi niyya bayan ka yi shawara ka yi niyyar zartar da wani al'amari, yanzu abin da kawai za ka yi sai ne fata wakala Allah. Sai ka dogara ga Allah ai sikbihi ka dogara da shi, inna Allah sani Allah madaukakin sarki yuhibbul mutawakkilina. Allah yana son wanda suke da tawakkuli, tawakkali shine ne mutum ya zama dogaransa ga Allah yake. Kar ka dogara da wani kasuwancinka ka dinga tunanin cewa wannan kasuwancin shi ne yake baka rayuwa a'a shi sababi ne asbab ne kuma Allah yana iya wa dan adam dalili ya cire asbab din sababin ma ya zama babu shi kuma an al'amari ya yi ba sababi su su ba yi ai ajejiwa suke rayuwa ko ba ka bane ba ma su da ba ma su da maganar tunanin ne rayuwa da jin daɗin amma kuma suna rayuwa a dajijin misali daga cikin misalai na tawakkuli ka ɗau tsotso ga tsuntsaye nan suna ta yawo a kanmu da zazuka ko ba kamar ba inda za ka je ka garin tsuntsu ko akwai arama shi ba yi da rumbu zai ci ne in ya fita zai ci na yau ne ko ba kamar kuma gobe zai kuma ne zai kuma fita zai kuma fita zai kuma samuwa saboda waye yake bayarwa dogaro kenan mutum ya dogara ga Allah a kana da wani kambari ko kana da wani shago kana tunanin kawai wannan shagon shi ne yake rike da kai ba shi wani gaskiya shi sababi ne asbab ne za a iya kuma cire sababin kuma abun ya yiwu an jabo wata kinsa a cikin a alhulairin walaila ko isa shehu da ana ake ba da labari wata rana ya ce a ya ubangiji ina so kaman dirhami dubu Allah yake roƙa kai tsaye ya ubangiji ka bani dirhami dubu in ka ban ɗari tara da tasa'in da tara Allah ba na so ko ku ji ba in ka ban ɗari tara da sai Allah dubu nake so cif yana ta addu'a kullum yana daga murya akwai makwabcinsa mai yahudi ke kai yau zan yi maganin malamin sai irga dirhami ɗari tara da tasa'in da tara shehu yana cikin addu'a ta yawon rubuta ta katanga shehu ya daina addu'a ya tsaya irga ɗaya biyu ya ne kai ɗari tara da tasa'in da tara ya ce Allah sabon dirhami ɗari tara da tasa'in da tara ɗayan ma za ka aiko ta yamma za ka kawo mu Allah. To, to Yahude ba sai al'amari ya canza kuma ce, to wannan kamfa da bada yanzu kan ina mata an gane, shi ya jana cewa an bada ɗari tara da tsaye da tara ma a zo. Yau da haka shi sai ɗauka in ya bayar za a wurgo ne shi kenan sai ɗauka yansa. Ya yi ta dirba, kuma sai zama abun ba haka ba ne. Da aka aiko da wannan adadin to sai zama yanzu shi kuma mai addu'ar yana jiran ɗaya ne yanzu ya cika dubunsa daidai tuttun kama ya ce roƙi Allah yanzu kwana ɗaya shiru ranar biyu shiru sai ya zago sai ce kai ana gafarta ma da wannan kudin fara wani kai na roƙa shi da nake ta addu'a ya ba kudin ka bane sai mu kasama jayayya ta shiga tsakanin su to da aka sai kai shi kotu da kai shi kotu sai aka ce alƙali yana neman ka sai shi ba zai zo ba baya zuwa ko ina a kafa sai a doki kenan sai sai bai yahudan sai kawo dokinsa sai ba shi yake to gashi ka hau yato kuma sai an kawo bargo da rawani an kawo rawani ya ya dada duka ya kawo ya ba shi kenan sai suka tafi kotu da suka je sai aka fara shari'a kai ya ka sai kaza yake a sai asuwa nake yi nace Allah ya bani ɗari tara da tasa'in da dubu idan ya ba ɗari tara da tasa'in da tara bana so to Allah shi bai gwadawa ne kuma ya yi komai da ɗari tara tasa'in da tara yanzu yana jiran ɗaya ne Allah da ya bani dubu ɗaya ɗari tara tasa'in da tara shi zai hana ni ɗayan ai zai kawo ɗayan ma sai ya ce kudinsa ne to sai na ma jayayya sai ya ce to yanzu ran kai daɗe idan mun matsa da maganar nan fa mutumin da zai iya cewa dokin da na zo din nan ba fa dokin da ne ya ce ai wallahi na wani to kaga na gaya maka to in mun kara gaba zai ce rawanin nan ma fa na su ne ce shi ma ai na wani ce to ai ka gani na fata an gani saboda haka a sai sai shehu ya ɗau kudin sai ya ba shi to ka daina irin haka ya masa ya masa nasiha to haka al'amura suke abinda ake su yan uwa musulmi ya dogara ga Allah kuma dogaran nan yana zuwa da imtihani sau da yawa za ka tsaya kai mai ibada ne na Allah ne sai wani matsala jarraba sai ta gifta to a nan ne za a gane yaya yawwa yanzu ga wani mai gidanka a ofis an kawo wata takarda yana so zai yi cin hanci kuma sai ka sa hannu kai ne akawunta ko kai ne kashiya na wannan ma'aikata din sai kuma ka yi rantsuwa cewa ba za ka ha'inci kasar ka ba in ka matsa kuma zai sa a kore ka aiki to sai ka shiga damuwa to ba yanzu na bar aikin nan shi kenan zan shiga wani hali to ka nan ka dogara da Allah kuwa inda za ka dogara da Allah to Allah zai isar maka wa yadda wakar Allah layi ba mu hasbo to wanda ya dogara da Allah Allah ya isar masa ya ishe shi saboda haka kuma bayan haka ma Allah yake gaya mana inna Allah dan Allah madaukakin sarki yuhibbul mutawakkilina akwai wasu categories na mutane da Allah yake so yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirina yuhibbut sabirina yuhibbut salikina to a cikin waɗanda Allah yake so akwai mutawakkilina inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro ga shi mu dogara ga Allah sai Allah ya zama ya zama musulmi za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lara ko za mu kara an ce akwai tambaya wani ne su ko Allah na'am na'am to bismillah
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يكفركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah madaukakin sarki ke cewa in yansurkum Allah idan Allah ya taimake ku ku masu wancan maganganu mutanen manza mutanen Madina wato mutanen Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da suke yawan maganganu a kuma sannan akan su ma sahabbai din Allah ya ce in Allah ya taimake ku wato ala ala adurikum in Allah ya taimake ku akan makiyanku bala galiba lakum ba wanda zai yi nasara akan ku ku ga fa wata isayar ta Allah kai tsaye ne ana ba da karanci ne a nan in dai Allah ya tsaya ma Allah ne ya tsaya maka akan shi a nan ka a to ba wanda zai taɓa nasara a kanka ba wanda zai karya ka ba wanda zai ga bayan ka in dai Allah ya shiga lamarin ka to kai kan taru ba ina ba ta an gane duk wanda Allah ya shiga al'amarinsa Allah ya tsaya masa akan wani sha'ani Allah ya taimake shi ya ba shi gudunmawa to kuma ba wani wanda zai sa kafa kuma ya nasara duk wanda ya sa kafa to yanzu ba da wannan din yake fada ba da wa yake fada a ko da mai unguwar ke fada in kai wasa za ka samu matsala ballantana da Allah subhanahu wataala saboda haka in Allah ya tsaya ma in ya so kuma lau in Allah ya taimake ku wala ghaliba lakum ba za a taba nasara akan ku ya ku jama'ar musulmi kuma haka ne haka abin yake musuluncin nan da ya aka fara shi ne a wani gida fa ake yin sallar gaba ɗayanta ana jin tsoro ma a yi sallar a cikin garin makka a wani gida in za a kira sallah a ɓoye ake yi saboda ne ba a isa a ɗaga murya ba don Allah yanzu an isa a irga yawan lasibikokin da suke kan masallatai na duniya na na da kawai in muka baka mun baka aiki na burin da to na burin da ma ji aran ba an ce na burin da kawai za a duk bikar da take masallaci za ka lissafa to abin da za ku kalla farkon addinin kuma lokacin da ne abin yake nan a ɗaki ake yi a gida a ɓoye da Allah nasara ba ta shiga cikin wani al'amari ba nasara ta shiga saboda haka haka ranar da za a yi fatu makaɗin nan abin mamaki damu Allah ya gaya mata ya gaya mata ya ce ruhu ya daga alƙasar ya ɗalla wa ruhu ya ko rasulun ruhu ya bil haƙi da turkulan da almasjid al-haram in sha Allah wa amini da muhalliki da hadin zuwa ƙarshe wani mukaddiri na ta gabuna to haka aka yi yace ya rasulullah ka yi hakuri lokacin da zai farmaka nan ya juyo yace wannan garin Allah ka sani ba garin da nake so kamar maka Allah gashi zan barta cikin tausayi da yanayi mara daɗi garinku da iyayenka da kakaninka kakanin kakaninka ma ana haka yi amma yau wani yanayi ya sa kuma kai tun nan ba wani lalatacce bane a garin kuje manyan gari amma ka zo da wani abin da kana ji kana gani dole za ka bar garin wallahi wani abu sai manzan Allah shi bai yana da iko ya ce kawai Allah tun da gashi suna wala da niko a yi bombin din garin nan kawai shi kenan ma kowa ya huta zai ai mutanen nuba sun yi ba innaka in tazarhu yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara kawai a halakar da su in sun yi sun yi sun yi annaba ko church ke yi a gaba da su ko a distori kasar kawai a huta amma mun da manzon Allah shi yake a hankali a hankali ana rahmatul muhdatu sallallahu alaihi wasallam juya yana cewa yana maganganu haka ya bar garin nan kuma a hakan ya fita wani suka aika dan ma aka sa rakumi ɗari duk wanda ya bi shi ya kamo shi mai duniya da lahira ba ta zagaya duniya ba wata abu wacce jama'ar musulmi mu kaunaci manzan Allah da kyau ranar lahira kawai mu huta shi ke kawai amma ba wani abu ne saboda ga asalin ma ga yadda tarihin ga yadda abubuwan suka dinga kasancewa ana neman sa za a wai ya fita ne amma wanda ya kamo shi ma akwai kyauta ko abun mamaki kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama abun mamaki ba kuwa saboda ne duniya ce. To haka aka yi, har musulunci ya kawo yau ya ya zama bayan ya tafi kuma sai ga wata rana ta dawo shi ne to yau kuma za mu dawo sai ga ana ba da sanarwa. Yau kuma bari ku ji, ranar an fita ana neman da za a kamo, yau kuma za a dawo to bari ku ji kuma ranar dawowa. Ya ku mutanen Makka wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga kawa ya tsira wanda ya zauna a gida ya tsira amma kun fahimci maganar nan wanda bai wanda bai yi ɗaya uku na ba yayi ne zai sha wahala haka ya shigo cikin gari yana cewa alan nabiyyu la kadhib anabni abdul mutallib ni annabi ne ta gaske ne ba wanda ya iya motsi suka shiga aka rusa waɗannan gumakan banzan gaba ɗaya aka tabbatar da musulunci suna gidajen su mutum ya fito ya gani mana wannan ranar. Ya kuka gani an samu canji ko ba samu ba. In yin surkumun lahu na da riba lakum. Shi ne maganar kira. Wani yin surkum Allah ya ce idan kuwa muka kaskantar da ku ba manzan laziyan soko idan aka kaskantar da ku ku munafukai ko ku kafirai manzan laziyan soko waye ne zai zo ya taimake ku waye zai taimake ku ai ba mai taimako in ba Allah ba Allah ne kawai yake taimako a shi ne majibincin al'amura ni'mal maule wa ni'mal nasir ai la ahada yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da to wato almu'minuna su mu'minai wato ga Allah suke tawakkuli wato dogaran su kullum yana kasancewa ga Allah ne subhanahu wata'ala alhamdulillah a akwai maganar biya da aka yi ko akwai wanda da yake kamar yadda muka sanar cewa a yanayi yana cancanzawa na abin da ya shafi sadaki da da misali na zakka da maganan diya akwai wanda suka fi kwanan na ina ga a watan sha'aban ne wancan da muka yi bayar kamar shi tsohon a tsohon lissafi ne akwai lissafin da suka yi yana ga su a wasu wanda suke hukumar fatawa ta ina ga ta gwamnatin saudiya da ko national moon sighted ne na kasa ne to kwamiti wato na wanda suke ganin wata na najeriya karkashin a sarkin musulmi kenan a ga yadda suka ba da shi zakka da lissafin zakka sun yi wannan a sun yi wannan lissafin ne sun fitar da a maganar biya din da zakka da abin da ya shafi a aure ranar sha biyar ga watan sha'aban na wannan shekara ko kun ga shi ne lissafin da ya fi kusa kenan ko akan wancan na baya ita zakka a miliyan biyu ne da dubu ɗari da casa'in da tara da ɗari takwas da arba'in daidai in kana da miliyan ɗaya ka kawai ka ci gaba da hulɗar ka kawai zakka ba ta kan ina ba ta an gani sai ta kai miliyan biyu da dubu ɗari da tasa'in da tara zan sake nana sa miliyan biyu da dubu ɗari da tasa'in da tara da ɗari takwas da arba'in wannan shi ne misali na zakka yadda ake fitarwa kuma za a raba shi a ushiri za a yi kashi goma sai a ɗau kashi ɗaya kashi ɗayan sai a raba hudu to ɗaya daga cikin hudun ne za a bayar zakka yana ba ta an gane sai abin da ya shafi sadaki shi kuma dubu ashirin da bakwai eh yau ok divide by 40 bai to shi ne shafi shi kenan aka yi divide by 40 shi ne za a ɗauka shi dai kenan a baya to sai a sadaki da kuma abin da ya shafi abin da ya shafi wato biya na yanke hannu kenan rubu dinar shi ne dubu dinar din ne in ka juya shi a naira zai zama a yanzu dubu ashirin da bakwai da dari hudu da casa'in da takwas an ji shi ne sadaki da ake bayarwa na aure shi ne a aƙallin sadaki kenan akallin sada dubu ashirin da bakwai da ɗari hudu da casa'in da takwas sai kuma jiya na mutum miliyan ɗari da tara wai ɗaike miliyan ɗari da tara da dubu ɗari tara da casa'in da biyu daidai eh eh ka kashe mutum Allah kiyaye miliyan ɗari da tara naira miliyan ɗari naira kudin mu na Najeriya ba naira miliyan ɗari da miliyan tara da dubu ɗari tara da tasa'in da biyu wannan shi ne Allah ta'ala alam akwai tafiyar da aka yi mana jiya Allah ya taimake mu Allah ya biya bukatunmu. akwai tambaya da aka yi jiya na maganan inda na Ali yake ina ga ba na manta ba na ce yana baki'a ne to lalle yana kufa ne shi na Ali a kufa yake a nan yake kwanci saboda shi daman tun zamanin na Usman an tura shi gwamna ne a can kufa din to da shi ya sa ma za ku ga abin da ya shafi a ‘yan mazhabin shi'a sun fi yawa ta wannan bangare iran iraq din nan to kasantuwar sa can ne sannan a nan ne kabarin annabi adam a nan ne nuhu da wasu annaba duk a wannan wuraren ne yankin bagdad da sauransu allah ya mana jagora allah ya gafarta mana allah ya mana abuwa albarkar manzo allah sallallahu alaihi wasallama ga sun wani alkhairi allah ka biya mana abin da muke so allah ka ba mu saboda girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai sarawa ne So now.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yalla akwai da sanarwa da muke so ne a kan cewa wanda ke tambaya da Allah ya kuma ce tambaya mai ma'ana. Kar mutum ya kawo tambaya ya kafa a karanta ba ya kasance cewa ya ga cewa kan ba a karanta ba.
Now.
amma mutum yau ne tambaya ka rubuta tambayar da za ta amfani al'umma Gaskiya ne.
wanda duk wanda ya ji wannan tambayar shi ma ta amfani shi amma wani tambayar har da Allah aka rubuto ta bai kamata a bayyana wannan magana a cikin jama'a ba in kana da irin wannan tambayar kana buƙatar ka je gurin malaman zaure ka je ka sai tambayar ka a amsa maka tambayar Ki rubuta shi.
yau gobe kuma ka ɗauki littafin ka tafi makaranta Gaskiya ne. ya rabu.
jawo hankali jama'a duk wanda zai rubuta tambaya ya rubuta tambaya mai ma'ana wanda al'umma za su amfana da ita Allah ka ba mu Allah ya taimake mu, Allah ya biya bukatunmu, na alkhairi Allah ya sare mana, Allah ya ƙara mana fatai, zahirin rubadina albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba lokaci na da zamu ci gobe, sai sai a sai a karanta Allah ya mana dacewa. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha Salatul Baqi, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alaikum. Akwai wani sanarwa ne yanzu aka rama kalla akwai annabi shi dan annabi Abubakar Na'am.
da mahaifiyarsa ma'ana uwar gidan shi annabi Abubakar.
Na'am.
Wajen Allah ya sa muna cikin masu rai da lafiya. Insha Allah za su yi umara.
Na'am. Na'am. Na kai su lafiya. Amin. Na bashi lafiya. Allah kai su lafiya. Allah da su lafiya. Allah ta su yi aiki lafiya. Allah ta su yi karɓaɓɓe. Kuma mai wannan gida Allah ya bashi lafiya da dukkanin marasa lafiya mu baki da Allah ya basu lafiya. Allah ya samu Allah ya samu cika da imani. Allah ya tabbatar da mu akan hanya ta manzan Allah. Allah ya tabbatar da mu akan hanya su soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغرق والقاتل لما سبق ناصر الحج بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن دار النار آمين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله